الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ta shi daga watan jumadar ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na talatin da bakwai za kuma mu tashi darasi na talatin da takwas a wannan littafi mai albarka wato allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan littafin da yake magana akan hadisan da bukari da muslim suka rawaito tare za mu tashi babu amrin nisa'i musalliyat wara rijal باب امر النساء المصليات وراء الرجال الا يرفعن رؤوسهن من السجود باب da yake magana akan amrun nisa wato umarnin wato umartar mata al-musalliya wanda suke sallah wanda za su ka za su zo sallah wara rijal wanda za su zo su a bayan mazaje ana umartar su da cewa Allah ya rafa'ana ru'usahunna kada su daga kawunansu kada su dago kawunan su yana sujudi daga sujada hatta ya fa'a rijal aka yi maza sun dago kawunan wannan mun ba da bayani zafin da ya gabata dalili shi a daidai wannan lokacin ana da rashi da karancin kayayyaki na sawa a wannan lokutan dan an kai matakin da za ka ga mutum ya zo da iya gani kawai ba shi da riga in zai yi wanki sai dai ya ara ya ari wato zanin mai ɗakin da ya ɗaura ya wanke ya wuce da to wannan shi ne kuma muka ba da misali cewa ko shakka babu a wajibi ne mu yi wa Allah godiya a wuta irin wayannan abubuwa da muke ji domin wani a yanzu a nan za ka yana da kaya arba'in a gidansa talatin ashirin mafi karanci a ce mai goma a dinnan gurin guda goma to za ka samu sahabi guda bai da riga uku rigar da gaba ɗaya ba ta kai uku ba to wannan ana faɗa ne don ka rika tuno irin ni'imar da Allah ya ba Allah madaukaki annabi alaihi salatu wasallam yana cewa unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaykum ku rika kallon waɗanda ke asfala minkum kasa da ku wala tanzuru ila man huwa fawqakum kullun kadina kallon da yake sama da kai ba ruwan ka ne fa huwa ajidaru Allah tazzaru ni'matallahi alaikum wannan shi ya gudan karkure da ni'imar da Allah ya yi hadisin bukhari da muslim annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa haka to wannan gaji ana ba mu da hoto na sabon annabi alaihi salatu wasallam a wannan lokacin waɗanda suka yi imani da Allah ya shi da idan ka ga Allah ya jarrabe ka da wani abu to kada ka dauka baya san kai lokacin da kake kai na Allah ne a lokacin zai gwada ka wannan sunnar Allah in dai kace na ta ne kai to sai yayi tabiyi yayi da Allahu qalila ko ila tayyib wa li ma'ita Allahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin Allah yana tauhidi ba a tabiya doguwa sai ya gwada ya jarraba ya gani cewa waye na sa daga cewa waye kuma yake fara da wani idan ya shaddul bala'a anbiya thumma al-amsal wal amsal mabiya tsananin jarrabawa su ne annabawa sannan wannan yana bin wannan amma ban da haka ya za a ce ma annabin da Allah ya fito kuma wasu biyan kaji Allah yana gani ya za a ce ma annabin da Allah ya fito ya zo kwana biyu uku ba abinci a gidansa sai dai a ci tsoron su kunyan ruwa haka to wannan shi ne abin da yake nuna ma cewa samun dukiya da wadata da jin wato baka cuta baka rashin lafiya ba shi ke nuna Allah yana son ba duk da cewa ba shi yake nuna kuma Allah baya son ka ba to shi ne malai ka mana babi a nan hadithu sa'd bin sa'd kana kana rijalun yusalluna ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam an samu mazaje da suke sallah tare da annabi alaihi salatu wasalam sahabbai kenan su ne rijalun rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dhikrillahi wa iqamis salat to sai yace wato aqidi udurihim suna daure da kwanjallan su ala anaqihim awiy kwanjalli zanin da mutum ya dauro sai ya daura da wuya shi kenan wanda ya riga ya daura kawai ta yi ajin siriyar kamar yadda ake wa yara duk wanda yake da yaro a gida zai ga an fara sa mata tawo yayi mai yawa baya ya daura sai ban an dauro shi sai a daura masa wuya kai ya baya to wannan yanayin aka sa bai bige da zani saboda ba ta da zani da mayafi to kaga wannan ashe abu ne wanda yake da dade din da ta ana daura wa yara a wuya domin gaji da tufar da ta fi da sadewa wa yuqadilu nisa'i da yake biyo ma da latar ba'da ru'usa kunna kada ku dago kawunan ku hatta ya sauya rijalu bilusa hadde maza sun dire da azauri kaga idan sun dago sun daura ai ba wanda zai ga tsaraicin su ka baya amma idan ma za su yi daurin dagowa wani zan da guda ɗaya kuma ana ganin bayansa kamar da muka ba da misali da amurbin sallama shi a rana ganin zuwa wanda kuma liman ne rigarsa dai kuma ga yarinta in ya zo masallaci ya yana wasan kasa ko wasan taya za ce kai ni man lokacin sallah ya zai kawo idan zo ya je taya da ya zo aka yi sallah shi ke rai wata rana ma ta masallaci suka ce gaskiya mun gaji da ganin zuwa wani ba wani ya kamata a yi kuɗi kuɗi a sai masa a sai masa riga to saboda haka wannan shine a dunkule kaga wannan kakan da ji hoto ne mai kyau jiwa da zai nuna ma cewa lallai wajibi ne yi wa Allah godiya inda mun bada misali na bada misali a tashin da ya gabata wanda tibi ya ga mun cewa kun san lokacin da ake haran sabulu in za mu tun da wanka sai ya tafi daga nan duk abokan sa na gandu ba bai sabulun wanka kin sai ya daba uzawa zai je wajen wani abokin sa shi yana sa hannu da duniyan jira Allah ba ran kin ne wanka zan da mai to ai misali ne idan hau ba sai da taba kansa ba ko to so soda kala a nan lokacin soda ba ku kowa ne zo soda ba a nan ba da Allah ka san geography ka san soda taba kansa ba kamfani ka ji ko kamfani ya sani ya sani ba ka san taba kansa ba ba dole a wata ba eh ya ce kimanin irin ya ce kamfani ne suke amfani eh bai san ki ba wannan za a wuce ka eh to sai yake cewa wannan hadisin da muka biya yanzu ya tabi ya Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabun salat a cikin babu da yake cewa babu idan ka da wato idan ka da sauko sayyida kuma biya shi wa oke hadathana wa yuqalu lin nisa'i la tarfa'na ru'usakunna ana cewa mata kada ku dago kawunan hatta yastawiya rijal bijusa har sai maza sun daidaita a zauni kamar najiya har sai maza sun daidaita a zaune yawa wannan lafazin wato kamar yadda muka faɗa imamu bukari ya rawaiti a cikin kitabun salat babu da yake magana akan idan ka yana sauko da yi idan mutum bai da kaya domin ka ga akwai matakin da amalarin fiki suka gaya ba amma babu kayan sallahu riyana ayi sallah sarara wannan ana magana larura ne ka'idar saraitin namiji ga an faɗa na mace ba ga shi to amma ba kayan ba sallah riyana sai kan sallah tsirarar ma kuma Allah zai karba Allah ya kiyaye babu na gaba babu khurujin nisa'i ila al-masajid babu da yake magana akan fitar mata zuwa masallaci idan lam yatarattaba alaihi fitna idan hakan ba zai haifar da fitina ba mata ta kuma masallaci idan hakan ba zai haifar da fitina ba wa anna la takhruju mutayyiba amma sharadi ko da za ta fita kada ta fita mutayyibatan tana mai sanye da turare kuma annabi alaihi salatu wasallam yace duk matar da ta sa turare ta fita ba za ka rubuta da ba har sai ta wanke haka annabi ya faɗa hadisi ne mai kyau wataƙila wani ya ce kowanne akwai turaren mata akwai turaren maza annabi ya faɗi ne duk turaren da ya gudu zai ɗau hankali a jiji na maza ne idan za a sa turare iya ai annabi har ya bada misali a wasu hadisa cewa turaren maza shi ne wanda ba a ganin kalarsa kuma yana ana jin kanshi na mata kuma ga kala amma ba kanshi sai dai ita da take yake bikin da tare ko mijin da zai yi amma mutanen hanya bai kamata su ji ba amma abin da kai za ka je ka ga wasu turaren duk da ana rubutawa wani lokacin ko da an rubuta za ka wani turaren karfinsa ya kai namiji ya sa inda wannan ba wato tanzilun min rabbil alamin bane an ce ko wume idan dai karfin kan yake hakura domin ba tune ne yake ko wume ne ai ba Allah ne ya faɗa ba ko sai a kalli wannan idan kuma na mazan ma kike zo zalla to ta gida kar ki fita mai gida da ya zo domin turare ƙa'ida ma yana ɗaya da abin da yake tare da awa idan za ta sa bai karfi ta sa na maza a cikin gida amma idan za ta fita haramun ba wani kwaskwari ma da za a yi wa hadisan domin hadisai ne kamar ranar lokacin azahar to sai yace hadisi ibn umar hadisi abdullahi da umar abdullahi da umar mun yi tarjama sa baya an tunatar da ni cewa a musamman masu sauraron mu na waje sun ba da shawara a shawarwarin da suka bayar cewa da ana tarjama sahabi to gaskiya na farko na dan sha'aba sannan abu na biyu idan muka yi sahabi a baya ai ba ma bukatar ne mai tashi kuma sai dai wani kila karatu ya tsawo a cikin tarihin da aka samu wata fa'ida ta da za a iya faɗa ta wanda ba a faɗa da ba amma wanda yake sabo muka zo insha Allah wanda ba mun shafa ba to za mu yi bayani kuma akan wasu abubuwa kamar yadda aka saba wannan ibnu umar buji ma mun yi bayani akan sai na ga muka dela shi a bajila daya Abdullahi bin Umar, Abdullahi bin Abbas, Abdullahi bin Abu bin Al-As, Abdullahi bin Mas'ud wannan da ake kira su Abadi. Kuma yana cikin matasan sahabbai domin ya zauna gidan Annabi alaihi salatu wasalam. Mun yi bayanin da wannan. Sannan kuma Abdullahi bin Umar yana cikin mabiya tsananin koyi da Annabi alaihi salatu wasalam. Mun duk abin da Annabi ya yi. Wani lokaci ana tambayar da me yake maka zaki ban sani ba wallahi ni na ga Annabi ya yi. Ko na zai yi ba ko ba zai yi ba sai na yi. ya to da dabbar da wata rana aka ga ya kewaye wani guri da ita ya kuma kewaye aka ce ya haka yake wata ran muna tafiya da annabi na ga yayi haka to sau da aka ibnu umar haka yake shi da rana aisha take cewa bayan annabi ya bar duniya in ta gode ya so saboda iya koyi da tafiyar annabi sai ce kawai zai tuna mata annabi alaihi salatu wasallam saboda yadda yake koyi da hatta tafiya Abdullahi da Umar kenan kuma zan da yaba duniya Annabi alaihi salatu dan da Annabi yaba duniya ke karin da wakai a girin ba domin shi yawa hafsa zaman daki yana kuwa to shi mata zaman daki a gidan Annabi alaihi salatu wasalam ya taso sannan Abdullahi da Umar yana da hadisai yana cikin mutum bakwai da suka fi kowa yawan hadisai sab'un min asabi fawqa al-alfi tanqalu من الحديث عن المختار خير مدى أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة كذب عمر وابن عباس su bakwai nan kowanne ya hadisin sa ya haura dubu daya domin shi yana da hadisi dubu ɗaya ɗari shida da talatin wanda ya rawaito su shi kaɗai wanda bukari da musulun suka haɗa a kai yana da guda ɗari da saba'in kun gane ruwa bukari ya rawaita muslim ya rawaita a wannan hadisan dubu ɗaya ɗari shida talatin akwai guda ɗari shida a ɗari da wato saba'in sannan wanda iya bukari ne kawai ya rawaita ya kaɗai da zuwa akwai guda saba'in sannan wanda iya muslim shi kaɗai ya kaɗai da zuwa akwai guda talatin da ɗaya shi da a karatun namu wani lokacin za ku ji mana bayanin cewa labarin kaza imam bukari ya rawaita da muslim ya rawaita to an kaje da yi mutum a baya hadisin ibn Umar da zaka iya gani da ba za ka yi a cikin Bukhari ba amma yana mutum akwai wanda za ka yi a Bukhari ba za ka yi a Muslim ba saboda shi kadai da aiki wanda dai suka hada a kai dari da saurayi ne yana Bukhari yana Muslim wanda ya zo Bukhari zalla guda 70 guda 80 wanda ya zo Muslim kuma zalla guda 31 to shi ne yake cewa hannun nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi kira da abin da Allah ya tabbata gare shi qali bi kana imra'atu li umar wata mata sai da umar ta kasance ta shahadu salatu subh tana zuwa sallah asuba oji ni ma na gani an nabi sallallahu alaihi wasallam idan ta'azanat imra'atu ahadikum ila al-masjid fala yamna'ha shine ko annabi yace idan matar ɗayan ku ta nemi izinin sa za ta masallaci kada ya halatta sai mai gida na an masallaci zan kar ka hana amma kada a manta babu mutum a farko abin da ya faɗa a sama mu je zuwa to sai yace imam bukari ya fitar da wannan kitabun nikahi babu ke zanin marati zawjuha fil khuruji ila al-masjid wa ghayrihi ya fitar da shi a wannan babu in ka koma za ka gani hadisi na gaba hadisi bin Umar al-Aliyu kana timra'atun li Umar wata matar sai na Umar ta kasance mahaifin ta kenan ta shahadu talata subhi wal isha tana zuwa sallar asuba da kuma sallar isha in kun lura sai da ku sallolin da da duhu wannan fa'ida ce akwai duhu a lokacin ba mai ganin ta domin su ba su da kujilu da yadda muke da su a saboda haka sai ta zaɓi wannan sallolin in jama'a ta take zuwa sallar jami'i sannan bayan haka ai annabi ya ce munafiki baya ne su wato baya sallatar sa kan kai ilmati da masallaci duk da cewa ba annabi ya faɗa a dinin ingantacce sallar mace a gidanta ya fita a masallacin annabi ta yi a gidanta yadda ta yi a gidanta a tsakar gida kenan ta yi a ƙwaryar tsakarta falonta ya fita a tsakar gida ta yi a cikin ƙwayar ɗakin da kuma ya fita a baro saboda haka sallan mace a can cikin ɗakin da ya fita a masallacin annabi alaihi salatu wasalam annabin da ya kuma ya faɗa ba in da ya kai ba da kan da ya faɗa mace ta yi sallah a gida ya fita mutum masallaci to an je masallacin annabi yana da masallacin ungo in ba da aure ke to saboda haka sai wakila da hadi aka ce da jalima ta kuruji da me zai ke fita wa kad ja'ala min anna umar ya kawo gari kin ga umar baya son fitan nan dai baya ko amma ba zai yi halaka ba wa ya daru mutum ne mai jiji sai da umar ba yana da jiji domin abu hurairah ya rawaito a jiji ya ga sai wata rana annabi alaihi salatu wasallam ya ce lokacin da aka yi isra'i da shi ya kai ta go ya ga wata baiwa Allah gefen wata farfajiya ta aljanna tana lola sai ce mala'ika jibril wannan matar sai ce mata umar ce ta aljanna annabi ya ce sai na dauke kaina saboda na san umar da kiki yana umar sai kuje da kuka yace ya rasula azaru alayka ya rasulullah amma zan yi kiki na yi ba ai ba zan yi maka ba kukan bulla da dadi yasa ya rika kuka kaga ma annabi ya yi ne annabi alaihi salatu wasalam ya wada cewa sai na umar yana da kishi kishin gaske kuwa kuma dama annabi ya kira wanda baya kishin iyalin sa bunsurin jahannam addiyu alladhi yuqiru al-fahishata fi ali duk wanda baya kishin iyalin sa to da yuti kaga ba ruwan da shi ko me za ta yi ko ta ji bunsurin jahannam lakke yanzu ne yake cewa shi ne ake kwatanta tsakanin da sa'ad bin abi waqa wanda za mu zo hadisin sa nan gaba cewa wai waye ya fuji shi saboda raka ba ta zanguwa yake ma da takobi zai raka kana sai ta ce wa ma yamna'u an an yana hali ita ke ga yawa ka sai ta ce to me hana ji hana ni kaji mata karka ce wai kai wai kai waye da waye ba za a ji ma kaza ba ko waye ga ji an bala ka duba fa ka ba ji magana ba amma sai ta wata kila ba yana ji bi na ji me ya hana ji hana ni saboda tana da hadisi kada da yake yamna'uhu qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ji mai ruwaya mai magana da sai ibnu umar sai ce abin da ya hana ji hana ji saboda fadin annabi ya ce la tar'u ima Allah masajidallah kada ku hana bayin Allah mata zuwa masallacin Allah wannan shi ne dalili kuma ku duba ba sharadin masallacin da ba sai a wannan lokacin ba a raba ba ba wani abu da ake sawa ba a sa katanga ballan da lalabudi haka ake zuwa masallacin mata na baya maza na gaba shi sa ya annabi ce kai ku kai ku gobe rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa sharru gobe nisa'i a wato aka awwaluha wa khairuha aqafiruha su kuma mafi alkhairin zawon su shi ne nan tambaya domin wannan na kusan sun fi kusa da maza su kuma na karshen maza sun fi kusa da maza sai na zo na farkon wa'in da na karshen wa'in da su ne domin Allah da kansa yake la kada alimna mustaqdimin minkum wa la kada alimna mustaakhirin sai munafikai ba sa zuwa masallaci da wuri saboda su rika kallon mata sai mutum ya bari an ta da sallah sai ya je da a gaban baya in an yi rukuyi sai ya rika ne ka da sallah shi ne Allah ya ce mun san masu gaggawa zuwa masallaci a cikin mu kuma wasu in mun san masu digiri wanda za a yi alwalar su ga taure su kama mutum ya fito ya ji alwalar ta takari kuma ƙarya yi na'am na'am a ta wuda alhaji ne ce a senegal mata da maza suna masu tsawo daya na taɓa lokacin muna zaɓi a mun je a oshin mun je Lagos wani masallaci juma'a ta kama mun je yawo haka mun kai ziyara juma'a za mu dawo lahira domin tsaya za mu yi talla a masallacin juma'a ni ma na yi rukuyi haka kawai hakan da zai je na zo kawai wata a kusa da ni haka a niga da mini ke tsinta to ba shi ne ne ce salamu alaikum da wata wata irin sallah ce to saboda haka ba ma sani garba a Najeriya a wasu wuraren ana samun wannan saboda haka ba daidai bane gaskiya sau mata da maza daidai amina wa dubi ji ta zo garin da ba da fatawa ko wannan matar da ta yi sau maza da mata wasu ke garu a baya za ka ga wunda ko yanzu yanzu za ka iya saka ma a rike ka nemo za ka yi sau mata da maza ne a cikin sau kuma matan majoritin su masu staff ne sai dan masu wando sai masu kuma mata da maza ga namiji nan masallan namiji nan wai zau kuma wai sallar juma'a ce ita ce imam amina wa rubi laizo to saboda haka sallah sallah wannan wata irin sallah ce ya koma shi kuma gidan dije ba ba sallah za a yi ba domin aikata haramci haramun ne haka to saboda haka imamu bukari ya rubuta wannan hadisi a kitabul juma'a أباب حدثنا عبد الله بن محمد حديثي من لمبة ترينا أي يوا نعم تزيد يو حديثي نجوا حديث عائشة حديث نانا جعل كارا مكيدا ita kuma hadisan ta guda nawa ba da gari dubu ɗaya ɗari da goma ko dubu biyu da ɗari da ɗari biyu da goma wancan mai ɗari dubu ɗaya ɗari da goma shi ne wa ana tsammani za mu zo kansa wanda ya fi kowa yawa shi ne mai dubu biyar da ɗari hudu da saba'in da uku ko abu hulaira to sai ke cewa kala ta ce lawa a jiraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da na shi ta ce da annabi alaihi salatu wasallam ya riski ma a hadathar nisa abinda mata suka suka farar a yanzu a zamanin su ba take magana tace wallahi da mana a hunna da rabi da Allah da sai yana da a ce annabi ya riki zamanin na Aisha zamanin da habban suna jiyo kankin annabta tace da yana nan har yanzu da sai yana ba ta zuwa masallaci kama muni atlitahu bani isra'il kamar da aka hada matan bani isra'il su ma da an ba su dawa su je masallaci duk ka ba ta baro wala tabarrajna tabarruja jahiliyyatil ula suka fara tabarruji shiga yaji zuwa babi sai aka hana to annabi na raja da ce wallahi da annabi yana da kuma wa'annan ziyara bane mu imamu bukhari ya fitar da wannan hadisi a kitabul azan kitabul azan babu intizarin nasu kiyamu da imamu al-ali babu da yake magana akan wato mutane za su jira liman wanda yake masa yayin lokacin da za a yi wato sallah sau da haka wannan wato al'amarin ne shi ma mai kyau ne ya kamata mu lura da shi na'am ma da yake babu tawassul bil qira'a fi salatin jahariya wane mu babun da yake magana a akai kai ta a wajen karatu lokacin da za a bayyana karatu a sallah kai karatu masa kai kai ba gajere tan ba ba kuma da yawa ba bainal jahari wal wato bainar jihar wani izratu ya bayyana ba mai yawa ba nan ba tare da ka daga murya ba ba kuma da ka ɓoye wanda suke da da kai ba za su ji karatu ba ba daidai ba ne je ban yanzu wannan za ku zo bayan babu da zai magana akan zan doguwar sura na gaba yanzu yana bayani akan daga murya ko sauke ta bayyana wato karatun shi kansa muryarsa ya ake so ta zama kuma me dalilin da ya janyo ayoyin ma suka sauka saboda haka wannan shi ne bainal jahri wal israr tsakanin bayyanawa da kuma koyewa idan kama min al jahri mafsada idan ana jin tsoron wata mafsada da wata barna daga bayyanawa to kamata ya yi karatu kasa kasa yadda kawai za a biyar da na gurin za mu biyo mu bi me da yi za mu gane wato manufa hadisi bin abbas radiyallahu anhu hadisi abdullahi bin abbas Allah ya kara masa idan shi ma mun fitar da masa wanda muka ce lokacin da aka zo binne shi da aka binne shi ma an yi wata murya ya ayyatu annabtul mutmainna yurji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah wanda sun zo bari aka ga ya zo ya shiga cikin kucewarsa sahabin da ya sabin da ya ruwaya yace mu kan mun dai ga an binne shi amma ba mu ga fitar tsuntsun ba kuma ba mu ga tsuntsun ba amma yayin da ake rufe shi mun ji wata murya tana faɗin ya ayyatu annabtul mutmainna ya ce wannan rai wanda take da tsakiya irji'i ila rabbiki ki koma zuwa ga ubangiji kirafiyan da marfiya kina cikin yarda du abun yarda wani kuli bi ibadi ki shiga cikin bayina wani kuli da ne lalle za ki shiga aljanna abdullahi da abbas kina abdullahi da yana aliyu ya wato ya ya ya tabo kafa da wani sahabi yace ina ma shine a cikin wannan kabarin saboda irin baiwa da Allah ya wa Abdullahi da Abbas shi yana da hadisai dubu ɗaya ɗari biyar da sittin wanda ya rawaita sannan bukari da musulun suna da akan guda casa'in da biyar a cikin wato hadisansa sannan bukari zalla guda ashirin da takwas musulun kuma arba'in da tara wanda ruwaya da Abdullahi da Abbas to shi ne yake cewa an karbo shi daga gare ku kai radiyallahu anhu ma wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha kada ka rika bayyana sallaka kar kuma ka koyi kana sai ji unzilat wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutawali bi makka an saukar da wannan ayar ne lokacin annabi alaihi wasallam mutawarin ya ware a makka ya ware guri shine mutawarin shine zaka ji ana shi ma ba wuce dan tawari ake cewa ya ware ko mutawarin wanda ya ware bara mu tuno aya suratul nahl wa idha bushira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu mutawalla yatawara min al qawl fi sura ma bushira bi yatawara zai rika kuyawa ware wa mutane kuyawa mutane fi sura ma bushira bi to kalmar shi shine mutawari yana ne warewa bi makka da makka ya yi aiki kenan a gurin basuri ku sai ce bakana idza rafa'a sautahu sautahu annabi ya kasance idan ya daga muryarsa sami al-mushrikun sai mushrikai su ji kamar yadda malam mai wato inkarul mannan mai gari littafin yake cewa yace annabi yana yi ne da gangan saboda wai ko wasu mushrikan daga cikin manya sanadidu kurai za su ji zancen Allah su zo su sassauto su mutane sai yake daga muryarsa an fahimta da kyau ku to saboda haka to wannan sai ya janyo shi kyakkyawan niyya ce ta tsare to zai zanto idan yayi wannan fasabbul qur'ani suna cewa sai su zaki alqur'ani wa man anzalahu da wanda ya saukar da qur'ani shi ma azabar wa man da'a bi da wanda ya kawo sakon qur'ani kaga da Allah da manzo da jibrilu gaba ɗaya Allah ji فقال الله تعالى جعل يجي ولا تجعل في صلاتك annabi ya ce Allah ya ce wa annabi daga yau in za ka yi sallah kar ka rika bayyana karatun ka da karfi wala tu qadir biya kar kuma ka koyi wa bidai baina zalika sabila kai da ka tsakiya shi ne ka jiyar da wanda suke gurin shikenan da a kauce wannan yanayi kun ga a nan za ku gane kurakuran wasu wani saboda kawai ya da ji alkurani kawai sai a zo karfe goma da dare kawai ya kunna lafiya sai a musabba wani ya zo zai huta ya dawo da kawai ko da gona ya ga zai wasi sai ana ji wasi a koyi lafiya na fara da masu qur'ani ne kawai da la'ilin ce ta kansu na fara ko wani ya zo kawai kunna da la'ilu ko ikiriya kawai ba wani ya da ya da ba ya ba sai lokacin da za a yi daga sha biyu zuwa da biyu a daidai lokacin wallahi ba laya ko qur'ani ka sauke ba za ka samu laya ba me ya dalili saboda wato kowa yana mutane suna da haƙƙi akan kowa a wannan lokacin akwai mara lafiya da baya son hayaniya akwai wanda ko ya ji kai ko lafiya ka kasa a bakin kowar ta ga gidan da wallahi ba cin zare domin kamar a tabul kashi amma wani ko yaya ko ne ji waje a cikin gida sai ya sa kai to amma mutanen mu za ka ba ruwan su da hakokin mutane kawai sai wani ya rika ganin ai Allah bai ba kuma Allah kake bi a haka wa Allah ku duba abin da Allah ya gaya wa annabi alaihi salatu wasallam kaga wannan hukuncin zai kamar a nan mura mu ce lokutan sallah babu da matsala domin duk musulmi ne mu lokutan sallah har zuwa sha biyu amma daga sha biyu zuwa sama to lokacin bacci waje an nan nauma su bata waje an nan laila libasa lokacin bacci amma kai kamar yanzu a da halayi za ga kowa yana harkar sa har zuwa sha biyu amma wanda ya samu kansa a kasashen kafirai ko inda ba musulmi ba har yanzu wannan abin yana nan akai ko baya nan yana nan domin a lokacin wasu za su ji nan nan ko ba injiniya muke hira da shi lokacin da suka je Philippines yace su da suka fito bakaki gaba ɗaya su cewa aka yana kallon sun tafi ɗalibai daga daga daga design a wannan lokacin kallon da aka rike yace kuma musulmi ɗaya suka gani kan in za a tafi sallah ko gurin da za a je sallah ba sai ka biya kuɗi za ka jira saboda guri da aka kama haya to irin wannan gurin da zai idan ka je ka sa da sika ka zo ba ba ba Allah da wanzo bayan sun gama zakin Allah da wanzo sai sun kace ka ba fi ba fi ku to wannan ka'ida har yanzu tana nan cewa ne da kai ka samu kanka gurin da ya kamata ka koyi addinin ka sai ka koyi inda za a iya fitar da kai a fitar da addinin ka sai ka koyi to a cikin musulmi kuma wato matsala ce da ta kama cewa idan dare ya yi to komai za a yi a kan sauka idan a wato karatu ake zuwa a yi akwai wannan zika da ciki sai amfani da za a iya zuwa a kwayakin wancan da wani sai amfani da da ciki kowa ya ji ajiyar da yan ciki ba wanda zai ci an dame shi to wannan shi ne abin da ya kamata mu lura da shi ne to shi ne yake cewa wala ta da harbi salatika kada ka bayyana sallaka hatta ya ji ma'al mushrikuna har sai mushrikai sun ji shine hatta isma'an mushrikuna har sai mushriku wato har sai mushrikai sun rika biyo abin da kake faɗa a daidai wannan gaba kaga a ruwayar a ruwayar muslim shi fa isma'al mushrikuna maimakon hatta isma'a shi a ruwayar imam muslim da ya da farudi da ida sannan a daidai gabar can ma idan rafa sauta wuta ne al-mushrikuna fa sabbul qur'ana riwayar muslim shi kare cewa ya baka ila sallali ashabi ya kasance idan zai sallah da sahabbansa rafa saudahu bil qur'an yana daga muryarsa da qur'ani fa idza sami'a dhalika al mushrikuna sabbul qur'ana shine bambancin riwayar muslim shi kuma wannan da ya kawo ta nan shine wato a idza baka ila rafa saudahu sami'a al mushrikuna fa sabbul qur'ana da kuma sabbul qur'ana duk ma'ana ne sannan sai yace wala tuqafit an ashabika kada ka koye wa sahabban ka kuma fala tusmi'uhum fala tusmi'uhum sune wayancan kada ka je da su amma sahabban ka ka je da su to sai yace wa taji bayna zalika sabila kai a hakan wato wato tsakanin bayyanawa da koyewa kai tsaka tsakiya shine wa taji bayna zalika sabila kai tsaka tsakiya lokacin da aka zo za a yi karatu a irin wannan guraren to a je da ɗan gurin kawai amma idan an samu kai a gurin da ba mushrikai bane ba kafirai bane kajiyar da wani ba laifi bane ba wanda zai biyo sallah yanzu ko ana karatun alkur'ani ana koyar da wasu a cikin kano gaba ɗaya ya zaki qur'ani domin a garin wato musulmi yake amma a garin da yake ba na musulmi ba hakan za ta iya ba to shi ne yake cewa hatta ya kudu an kalkuran nan ne ko sai ce a tuni ahu wala ta jihar ka ji yadda su kada ka bayyana hatta ya kudu an kalkuran don su koyi kuranin da gare ka idan liman da rajo ya zo yana karatu ba a ji ai da yawa wasu na bai suka ce mun haddace har makota mun haddace suratul yusuf a bakin sai da wannan kaga a biya ma a biya makota ana biyarwa saboda da dukkan musulmi ne da yawa wasu suka ce a bakin zai na umar saboda yawan biya da dai sai da anan suka hada shi suratul yusuf to kai maliman idan kana karatu akwai wato wasu daga cikin mamu waɗanda Allah ya ba kai gun basira ko da kana wata baka biya guri ba in dai ka biya to za ga wani gure ya gara wani guri da yake da kuskure a kai ko kuma ya rike wani gurin dalilin biya wanda kai shi za ki zan limami ya tarbi yayin da zai karatu domin ana koya da yawa ta wannan gurin kuma ana gyara da to sai ya tsara da bukari imam bukari ya fitar da kitabun tauhid fadin Allah anzalahu bi ilmihi wal malaikatu bi shi kuma muslim shi ma ya fitar a wato hadisi mai lamba ta dari hudu da arba'in da shida shi kuma muslim dubu bakwai da dari hudu da tsaye shi bukari ne muslim ne mai dari hudu da arba'in da shida babu ne istima'i ne kira babu da yake magana akan sauraron karatu ana so idan mutum ya zo ya saurari karatu da kyau yayin da ake yin karatu ko a sallah ko a wajen sallah ba a so mutum ya rika bi kun karatun ba an fito ka saurara duk da kwaɗayi ne yake sa in ana karatu wani ya rika bi kwaɗayin karatu ne amma za mu ji yaya wato aka yi da annaba ne da ta zura hadisi ibn abbas ne kauli ila su harik bi ni zanaka li ta'jala bi Allah ya ce kada ka rika motsa harshen ka dan kai gaggawa haddace abin da ake biya ba wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu wa qul rabbi inni alima wannan guraren guda biyu suwar tilaha wala ta'jal bil qur'ani Allah yake kada ka rika gaggawan karanta alqur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu tun kafin a zartar ma da wahayin abin da ake so a gaya ma domin da zarar mala'ika jibril ya zo yana faɗa annabi na son sa yana gaya mar aya yana hunsa to sai Allah ya ce la ta hariki ta ta ka daina motsa harkarka dan kai gaggawar wato tafke jiki Qur'ani kamar yadda za su zama kiyama kani ne mai ruwa ya yi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan da sana jibril bil wahyi annabi ya kasance idan ma malaika jibril ya sako da wahayi wa kana mimma yuhaliku bihi lisanahu wa tafatayhi ya kasance yana daga abin da yake yi ka motsa harkarsa da lafansa yana motsawa kada kaga wanda yadda na nesa zai ga cewa yana bin karatu fa yashaddu alayhi to haka zai yi wa annabi wahala domin yana hada abu biyu kokarin karantawa da hada cewa wa kana yu'rafu minhu ya kasance ana gane haka daga lokacin da yazo ana yi ana gane abin da yake yana ta motsa ba duk wanda zai ba abun da zai yana motsa bakin sa fa anzalallahu al-aya allati fiha uqsimu bi yawmil qiyamah sai Allah ya saukar da aya ta cikin suratul qiyamah la uqsimu bi yawmil qiyamah shine la tuharrik bi lisanaka li ta'jal kada ka rika motsa harshen ka rinka gaggawa ruku abin da ake gaya ba inna alaina jam'ahu lalle mu a gurin mu zamu tattara ma alqur'ani wa bayanahu da tafsirin sa thumma inna alaina bayana ko lalle kuma wato bayanin qur'ani gaba ɗaya yana gurin mu in wato ina alaina jam'ahu wa qur'ana afwan wa qur'ana wa ayi wa qira'atu da karatun nasa domin alqur'ani yana da al-makru karatu ne da hudi ajmali unwan sujudi bi yuqaddi'u layla tasbihan wa qur'an kamar da hakarin wata ne ke a hakan bin sai yake ba dan karanta tafsirin da biyo da qur'an ko anista la gaba ne cewa sun yi layya da sayyidina Usman lokacin yusabbihun ne yana sallar dare tasbihan wa qur'ana yana girmama Allah kuma yana karatu wa qur'ana wa yayi qira'a yana cikin karatu amma da bai kiran ko domin wato um yayi mabarki kafin a yanka shi ranar lokacin da yan baran da suka zo suna zo yan wato wata manyan sahabbai daga cikin sauran sace wallahi yau kariya muke so mu baka ko a mutu ko a yare domin hana shi wuta sallah ta jami kwana da kwanaki baya wuta sallah jami yan tawaye yan ba tsari ko daya a cikin wanda suka kashe da yana sosai yau za mu ba kariya sai ya da kowa ya tafi gida yace yayi mafarkin annabi alaihi salatu wassalam yana cewa da shi ala tuftiru bina kin ba za ka zo kai buɗe baki da mu ba domin azumi ba za ka zo kai buɗe baki da mu ba kuma a ranar ya tafi yayi buɗe bakin da su domin a ranar suka yanka wannan dalilin da ya sa yake baya zan kowa ya baki kariya kowa ya sa suka hauro suka yanka kuma da suka shigo din sai da ya rika jan magana yana cewa kun san ni ne annabi ya ce wa zai je gona rijiya kaza aljanna ta tabbata a gare shi ce wallahi mun sani ni ne ya bani kansa da ta mutu ya kara mun suka ce mun sani ni ne aka zo guri kaza ba kudi aka yi kaza mun sani ina cikin mutum goma da Allah ba da kucin sarki annabi ya ce Allah ya ba mu aljanna kai a duniya mun sani to ya za ka yi da wanda Allah ya ce ya shiga wuta dole baya da za ka yi da shi man ya ji lawo ba huwa al-muhda Allah shi ya to shi ne yake faɗa wato me yake gaya mana nan cewa wa wa qur'anuhu ay wa qira'atuhu shi ne la tu'azik bihi da zaka da ta'ala inna alaina jam'u Allah yake mu za mu tattara mai wa qur'anuhu da karatunsa fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana ko yau ga gidan zamu zo a nan gaba ala alaina an najma'u fi zalika amma da ba zai ta wanda ake nufi ai Allah yana nufin za mu tattara ma shi a cikin kirjinka wa qur'anahu da kuma karanta shi bai za qara'anahu fattabi qur'ana idan mun karanta ba shi ka bibi karatun nasa kawai thumma inna alaina bayana sannan mu za mu tattara ma wato anzalnahu fattabi fa idza anzalnahu fattabi idan muka saukar da shi ka saurara thumma inna alaina bayana tafsirin qur'anin kansa yana wajen mu shi za ka ce lallai in ka za alqur'ani yana da kyau ka rika bibiyan ma'anarsa domin abu abu abu dan biyu ne karanta alqur'ani da bibiyan ma'anarsa in ba haka ba za ka yi lafiyar abubuwa da yawa sai ka zama kamar dalil da imari ya hamilu asbara a ce gaba ɗaya qur'ani kana da hadisi amma ba ka san komai ba ka san ma'anarsa ba wannan akwai kuskure babba sai ce alaina an nubayyana hu bi lisani mun tsora wa kanmu za mu bayyana ma shi bi lisani ka kan harshen ka ali ne ba kana idza ata hu juri to atraqa daga nan duk lokacin da malaika juri ya zo wa annabi sai sun fiye da kawai ya shiru sun fiye da kanka ai za ka ko a gurin karatu wani ya zo ya saurara karatu kawai shiru yake sun fiye da kai to saboda haka atraqa sai annabi sun fiye da kanka fa idza zahaba qara'ahu kama wa'adahu Allah wade mutum da malaika jibril ya ba gurin sai Allah ya dawo da abin da aka yi kamar yadda Allah ya ma alƙawari idan aya sura wato biyar aka sauka a lokacin yana bar gurin sai kawai sabon su ya fara cewa an saukar da sura kaza ya karanto ta tariyan shiryan ya juye ta sabanin ni da kai yanzu kana son hadda sai kai ta maimaitawa kai ba ga ma ko bai la karana ba ta biye qur'ana ba na to halin da yake da daga kai ba wanda ya gaya ma wani sai yayi sau dari aya ake da ba wani sau dubu ma kai ba jin sau sau dubu goma ma din ya mai mai tawa aya za ta zaura wannan hadisin bukari ya fitar da shi a kitabu tauhid karkashin suratul qiyama babu da yake magana akan bai la qara'ana a lamba ta dubu hudu da dari tara da ashirin da tara mutumin kuma a lamba ta dari hudu da arba'in da takwas hadisi bin abbas fi qawlihi ta'ala hadisi abdullah da abbas cikin fadin sa la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi kada ka rika motsa harshen ka dan kai gaggawar rubutarsa qali bi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'alidu min at-tanzili shidda annabi alaihi wasallam ya kasance yana samun wato tsanani dangane da saukar at-tanzili shine al-qur'ani wa kana mimma yuharriku shafatai ya kasance daga cikin abin da yake yi yana wato motsa a wannan kansa fakala ibn abbas aula da abbas yace fakala fa ana uharrikuhuma lakum kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ni ma zan motsa muku su kamar yadda annabi ya kasance yuharrikuhuma yana motsa shine kawai mutum ya jiro ya rika gwada baki kamar magana shine hadisi musalsal ko to shi ma sai gwada yadda annabi kawai ya jiro to wannan abun gwadawa da baki ba tare da an ji ba to sai annabi yake haka wannan shi hadisi musalsal musalsalun qul ma ala wasfi al-ada mithlu ama wallahi an ba'ani al-fata kaza ka kada haddathani hiqaima aw ba'da an haddathani tabassama shine yanayin da annabi ya bada misali in sahabi ya zo zai kwatanta amma mai karatu ya zo shi ma yayi shi ma wani mai karatu ya zo ya kwatanta shi ne musalsal kama hadisin hawa abu hawa da annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa hadisi hadisin muslim na sayyidina ali sai annabi ya yi murmushi sai na ali ya zo ya ruwa shi ma ya murmushi kai ma idan ka biya hadisin kana ka abu hawan ka je kai murmushi shi ne hadisin musalsal to muna nan zuwa to sai ce wa qala sa'id sa'id yace ana uhadiquhuma kama ra'aytu ibn abbas yuhadiquhuma kaji ba yace ni ma gaji na motsa ni ma yanzu da nake biya sai da na motsa yace kamar yadda sa'id ibn jubair babban ɗalibin da shi ma na ga ya motsa din kamar yadda kai ni ma sa'id ya motsa yace na motsa ne kamar yadda ibn abbas ya motsa na ganshi yana motsa ba a raka gaba sai ya motsa lafansa فانزل الله تعالى في الله يزو قد لا تحرك به لسانك لتعجل kada ka rika motsa harshen ka dan kai gaggawa da tsarta inna alaina jam'ahu wa qur'an lalle tattara alqur'ani da karatun sa yana gurin mu inda Allah qali yace jam'uhu lahu fi sadri ai tattara shi a cikin kirjinka wa taqra'ahu da karanta shi ka karanta shi bai za ka ra'anahu da yanzu ko in mun karanta shi bace da qur'ana ai bace da qira'atu ka bibi karatun nasa ana tafiya da malaika jibril ya dawo zaka dawo da ayoyi gaba ɗayan ku kare yake fadda mai lahu ka saurara wa an zilka shiru thumma inna alaina bayanahu bayanin qur'ani da tafsirin sa gaba ɗaya yana gare mu insha Allah yace thumma inna alaina an naqra'ahu lalle wato um lalle mu kuma yana kan mu karanta shi in thumma inna alaina an naqra'ahu an taqra'ahu yana gare mu kai ka karanta ka karantar da shi wato Allah madaukakin sarki ya labinta wa kansa cewa annabi zai iya biyawa bayan mala'ika jibril ya tafi tunda shi ya ba alƙawarin zai iya biyawa to zai biya shi fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika idza atahu jibril bis sama'a daga wannan rana kuwa duk lokacin da annabi ya kasance idan mala'ika jibril ya zo masa kawai istama'a sai ya saurara bai zan da laka jibril qara'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam da mala'ika jibril ya tafi kawai sai ga annabi ya fara karantawa kama qara'ahu kamar yadda mala'ika jibril ya karanta ba wannan hadisin bukari ya fitar da shi a kitabu badil wahyi babu hadathana musa bin isma'il hadisi mai lamba ta biyar muslim kuma hadisi mai lamba ta ɗari hudu da arba'in da takwas babu na ƙarshe babu jihar bin kira'ati da subhi wal kira'ati ala jin babu da yake magana akan yin karatu a sallah asuba eh wal kira'ati ala jin da kuma yin karatu ga aljanu annabi ya yi karatu a jamin sunji shi ne wato kiratu halin jin hadithu bin abbasin radiyallahu anhu ma qala Allah da abin Allah ya kara musu yadda yake yin talakan nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'ibatin min ashabi annabi alaihi salatu wasallam ya tafi cikin wata tawaga daga cikin sahabbansa amidina ila duki ukabe sun nufaci kasuwar ukabe ɗaya daga cikin manya-manyan kasuwannin makka kamar yadda za a ce yanzu kasuwar tunda a cikin gwari sabon gari kurmi da abin da ya kama da wannan manyan kasuwannin kan to ita ma kasuwa ce daga cikin kasuwanni na wato garin fa qalu malakum sai ce me ke gare ku ko kuwa yace malakum me ke gare ku na'am nan ne ko Oke, wa kadi hila bayna shaya'i wa bayna khawari sama' a daidai lokacin hina bai da shayari an tare wa hina bai da hukumar mauti ko ba kare min al-mughraq wato an tsare shine hila to sai ce wa kad hila bai da shayari an tare tsakanin shedanu ko bai da khabari sama da labaran sama kafin aiko annabi alaihi salatu wassalam wato aljanu suna yi sau sau ɗaya a hukar da ya har zuwa sama ta ɗaya suna iya wato istiraku sam'i a nan gurin domin idan Allah ya rubuta zargi ya gaya wa mala'iku abin da zai faru ga kowa na duniya sai su wanka mata dai sai a zauna a nan a miki a tattauna cewa to kaza kaza kaza kaza to shi kuma aljihu sai su riga hawa sai kan daya sai su taso maganar mala'i shine da sun zo sai su yada wa boka a cikin magana da suka biyo ta gaskiya dai sai su dauki ne kayya guda ɗari su hada da wannan gaskiya haka annabi ya ce ya al'amari ba zai yi shi ne za a gona abin an yi wasu rika cewa kaza kuma wallahi hakan ne kuma wallahi an yi kaza to saboda haka haka suke yi bai su daina samun wannan damar ba har sai da aka aiko annabi alaihi salatu wasalam ana aiko shi kuma sai al'amari ya canja ba za a iya zuwa nan shi ne za mu ji a hadisi yanzu kamar yadda suratul jinni da suratul ahqaf karshe suka yi bayani wa istarafna ilayka nafaran min al-jinni qul uhiya ilayka qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinni musamman kul uhiya ma da karshen ta duk bayanin da suka yi kenan to me ba ru sai ce wa urtilat alayhim shuhu daga nan idan suka yi tsaye yawo kan da za su zato magana sai a aiko musu da a shuhu taurari masu aman wuta wa anna lamasna samaa فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا da kan suke cewa mun nufaci sama mun nemi sama don mu je mu sato magana ko wajen na hamuli a sai muka samu saman ta cika harasan da masu gadi da suna je da har sama ta daya sai suka samu an sa sama da masu gadi durji harasan jadidan wa shuhuba masu karfin gaske wa shuhuban da kuma taurari masu aman wuta kiriya neman wuta shi ne yawan da zaka ji wato ba wuce yana cewa tauraro bai wuce za ka yi kamar wuta ya wuce su yau to an je ta aljanin an tarwa ta su kenan shi ne kamar yadda malam wahida abu salam yake faɗa wasu sai su huce akan mutane misali lokacin da aka tarwato su kaga aka yi rubuce wani zai mutu wani kuma zai kare wani zai kaza to wanda ya kare ya faɗo cikin gidansa ko ya faɗo cikin gidan da ya faɗa wani ɗaki ya kasa ɗaki ba ka addu'a shiga shi ne da an shiga an taka ya zai huce a kan ɗan gidan in ba iya tafiya a lokacin to mu je zuwa Allah ya kiyaye to sai yake cewa um wa ursilat alayhi mutuhu sai ake aiko musu da tauraro mai aban wuta bare da ake ya dole ila qawli sai dan suka dawo gugu wa gumurin mutanen faƙalu sai suka ce malakum me ke gare ku faƙalu sai suka ce shi da baina na baina kabarin sama an tsare tsakanin mu da labarin sama yanzu ba ma iya jiyowa su waye mutanen nasu bokaye good su ne mutanen da sun zo sun ce to yanzu a ra'ayi mutum ya ɗauki aljani a kara diyar ko ire-iren su ko rauka ya ido ko jamda ya ido ko jamda ya ido a wannan guda bakwai da ake da suna ranaku da buka ya ke amfani da su sau da haka ya zo kawai ya ce mai yau ba fa labari ba labari ya haka ya kai ce ai inda muke samu labarin an toji a social media kake samun labari ne da ta kariya za a yi ba da ta to ka ne ka nemi wato radio mai jini to saboda haka zai ka ce musu ma hada baina kuma baina kabari samai illa shay kace ai wallahi babu abin da ya hada wato yake ga tsakanin ku da labarin sama in ba wani abu ba arwayin muslim ma za ka illa min shay babu wani abu in ba da wani abu ba ba wani abin da ya sa hakan ya faru in ba da wani abu ba hadaka illa min shay hadaka in ba wani abu da ya faru ba nan kuma ma hada baina kuma baina kabari samai illa shay hadaka dan kuma illa min shay hadaka duk ma'anar su daya a ruwayin musulun zalla cewa babu abin da ya shiga tsakaninku da labarin zaba in ba wani abu da ya faru ko in ba wani abu da wato wani abu da ya faru ba fadribu masharik al-ardi ku yi tafiya wato ku tafi wato gabakin kasa har zuwa bangon duniya ta gabas wa magariba haka ku tafi bangon duniya ta bangaren yamma suke ba su shawara haka fanzuru ma ma hada alladhi hala bainakum wa bain qabri sama kuje ku duwo ku ga menene ya shiga tsakanin ku da labarin sama ya kamata ku binciko a cikin duniya me ba mu shi kuma azzani yana damar da Allah ya ba shi ikon da yanzu abin abincin abin kirmi zai je maka ya dawo domin ka bau iska haka ce haka wato gurin iska haka azzani ki Allah ya hore mawa wannan abinci biyu zai je maka ya dawo to saboda haka nan da nan suka bazama to shine yake cewa babiya ban sarafa ko ban sarafa ulaika alladina tawajjahu na wa tihaba wayannan din sai suka yi kura suka yi daura da tihaba wani bangare ne a cikin wato makka suka yi wannan bangaren ila nabi sallallahu alaihi wasallam huwa bi nakhla sai suka tafi daura da annabi alaihi salatu wasallam daidai lokacin yana wani guri da ake kiransa nakhla guri ne da a tihaba din da yawan da jini kamar yadda muslim shi kuma yake ban talaku yadribu na masharik al-ardi wa magharibaha famarra nafar alladhina akhadhu nahwa tihaba wa huwa bi nahli shi kuma ruwayarwa muslim saboda haka duk kuma kuma shi ma ma'anarsa daya yana jefan wasu dabinai a bangaren kiyama a wannan gurin to me faru to sai yake cewa amidina ila suqi ukar sun tinkaru kasuwar ukar wa huwa yusalli bi ashabi salat al-fajr annabi suna zuwa da kai da sai ka samu annabi ali da sallam yana sallah asuba a daidai lokacin alar kun ga sallah bayyana falamma sami'u al-qur'ana yayin da suka jiyo qur'ani istama'u lahu sai ka saurara su ji wannan menene kuma haka فقالوا زيد قد هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السبا mun rantse da Allah wannan shine abin da ya hana wato ya hana mu rika samo labaran sama wannan abin da yake daji wannan Qur'ani shi ya rawu jiyo labaran sama wa hunalika hina radu ila qaumi ana haka sai ka dawo zuwa ga mutanen su na aljanu shayatin jinni wal insi ke dukan su biyu fa qalu ya qaumana kaga wannan ayoyin sun nuna ɗan uwan su ne aljanu su ne kaumu da suka ce ya kauma na inna sami'na qur'anan ajaba lalle mun ji wani abun biyawa mai ban mamaki dan ma wa istarabna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma sami'uhu falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله ونمسك تقوم قل اوحي الينا انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا حظ ايوين كما ايه كتن سوره الجن بيان da take saboda haka nan da nan suka ce mun yi wani abun biyawa mai ban mamaki ya hadi ila rujud yana shirye da mutane zuwa ga shari'a kisa aljanu akwai manyan malamai shehunnai waɗanda sun karɓi gaskiya suna koyar da wato al'umma kamar yadda wato malamai na kirki suke koyar da al'umma a cikin aljanu fa amanna bi suka ce mun yi imani da abin da muka ji wajen nan Allah ya yi da shari'a a gaban su ولم يشرك بربنا احدا وذا مقاري ووجد شركا ان جاء الجنون سورة الجن فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنا هكذا الله يتوكوى النبي في سورة الجن قل أوحي وإنما أوحي إليه قول الجن أن يمد وحي لي wato magana aljani ne ba ji yayi ba wayin magana lokacin da aljani suka zo annabi bai ma sani ba Allah ne ya gaya masa to ga abin da ya faru daidai lokacin da kuke kaza da kaza da kaza wannan shine abin da ya tabbata ya tabbata a ciki na to ina ga muna da minti takwas za mu tsaya haka abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ya ce mana abin da kawai za mu a eh ta babu da za mu tashi shine babu kirani da zuhuri wal asir ta ji mai zuwa ne ta bayani akan yaya kuma za a yi karatu a salloli kowace sallah ya kamata a yi sallah a cikin ya kamata a jaki ra'a a cikin yau akwai yauwa kamar yadda muka fara bayani a satin da ya gabata musamman a karatun zera kai muna da yan uwa masu sauraron karatun nan wani gurub da aka buɗe mun ta alkhairi musamman karatukan da ake ana turawa to sai zanto muna da yakuwa na kakuran wato daktoci da in Allah ya da nan da nan wato kafin su dawo in muna tsarin za su zama likitan daktoci PND da tafiyar da Dr. Shehu Dauda da kuma Dr. Muwaffaq da Dr. Anas Yazi shi yana UK wayannan biyu suna tsara shi kuma Dr. Anas suna ji kusa TV da tafiya ba yana UK dan Ingila sannan akwai da Nafisa Garba Ado ta kuma tana Kuwait to wayannan duk suna sauraron karatu cikan irin su sun ba da shawara cewa da Allah suna ba da shawara a lokacin da da an ana gaba karatu immediately ake turawa a group din su su kuma dan da Jeu last week mai muna magana da shi ta social media yake ce mu a ranar da aka sauke ana gama shi ma ya sauke yake ana gamawa immediately saboda haka sai ranto sun ba da shawarar cewa da Allah saboda suna sauraro a rika ba da damar ana yin karatun yadda ya kamata ɗaya ke domin tambayoyin da ake da yawa ba sa jin tambaya sai dai su ji kawai ana bayani kawai ba sa jin tambayoyi kuma haka ne to sai suka ce in zan samu ne a rika rubutowa ko kuma in ba rubutu ba ne to a bari an gama karatu a mintunan ƙarshe a yi tambaya idan ba a ji ba a bayyana ta kuma a ba da amsa wannan shawara ce sosai bai kuma amfani in Allah ya da mun fara ba dan bukata tun satin da yau yau zama maka karatun mu na alwaji wanda Allah kai mu gobe a kamun jira'i zami ba alwaji ba mun kai karshen babi gobe a kamun jira'i zami insha Allah ta'ala to wannan shine a tunatarwa da aka miko mu eh abin da suke nufi kenan wannan intervention eh eh abin da ake nufi shine a tsakiyar karatu a daina kadewa amma da tambaya a hakura sai an za mu rika hakuri mu bar minti goma insha Allah duk inda muka yi minti hamsin in ba mun shafa mala ali ko mala abba wani zai iya tunatar da mu cewa lokaci yayi sai mu dakata musamman ka mun kai karshen baji sai a dakata a nan gurin za a bada dama muka ga baji ni tsawo ne ma ko da a ce minti goma sha biyu ya rage ko sha uku za mu hakura domin a amsa tambayoyi insha Allah ta'ala sannan kuma sun ji hankali cewa da Allah a sa waya a shiru wannan zai taimaka mana gaskiya wajen tafiya domin in muka zauna a masallaci muna karatu annabi ya faɗa mala'iku ne suke kewaye yanzu gaba ɗaya a kewaye muke da mala'iku sannan rahama ta lullube mu sannan Allah sai ya sa mala'iku za su rika faɗin sunan mu ɗaya bayan ɗaya a gaban ubangiji mara wajen ana wani dan wani ai ta zuwa da wa gama karatu haka wannan baya alheri ba gurin da zaka je ba wannan wanda gurin ka ko Allah zai ta ambace ka a gurin ne a gurin kallon Real Madrid da Barcelona kai ba ka san ba za a haka ba ko ni ba gun da da wannan ta to wani ba Allah yana neman addu'a yana da wata bukata ta musamman yana neman aiki muna fata Allah ba kawai sarki ya baka aiki waɗanda suke nema su ma sai koya zuciyar Allah ya tallafa mu marasa lafiya gidan asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo ubangiji da sunayen da kyawawa zaɓe da yake shekara mu Allah kada ka bar mu da son zuciyar mu Allah ka zaɓa mana jagorani na gari Allah madaukakin sarki ka ba mu waɗanda za su tausaya mana muna roƙo ubangiji da sunayen da kyawawa da sufofinta madaukaka kadan mu Allah ya zama da ita lafiya اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله منكبة علينا فنضل يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين an sami tallafa masallaci dubu ɗaya ɗari bakwai da naira saba'in Allah ya